ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na 30 ga watan ko kuma daren 29 ga watan Juma'a al-Akhir hijira ma ake sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1446 wanda ya daidai da 30 ga watan 12 shekara 2024 miladiya ci gaba da karatun mu cikin littafin Zabi Ma'afi Hadi Khairul Ibad wannan masallaci na Sheikh Muhammad Kabir Ahmad Azare dake unguwar Makarawu ta cikin garin Azare jihar Bauchi Najeriya muna bayani akan gabar da ko kuma muna karatu cikin littafin zati ma'afi hadi khairul ibad na babban malami ibn al-qayyim Allah ta'ala ya mishi rahama ya jikan shi sannan muna gabar da mala yake mana bayani akan yakoki na annabi sallallahu alaihi wa sallam zama da ya gabata mun karanta gabar da mala ya mana bayani akan ghazwatu mu'ta wato yakin mu'ta yadda muka ji lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sahabin shi a matsayin jakada al-Harith ibn Umair al-Azdi zuwa ga wato ainihin sarki na Romawa na wannan lokaci domin ya kira shi zuwa ga addinin musulunci sai suka kama dan aika annabi sallallahu alaihi wasallam suka kashe wanda ba taba kashe annabi sallallahu dan aika ba sai wannan annabi sallallahu ya wato ainihin tashi runduna wato ainihin domin ta je ta wato ainihin yi maganin waɗannan 'yan ta'adda annabi sallallahu rundunar da ya tasa rundunar sahabbai ne ta wacce take kunshe da mayaka dubu uku sannan annabi sallallahu alaihi wasallam kafin su bar madina ya musu wasiyar cewa zaidu shi zai zama jagora kwamandan yaki in an kashe shi sai ja'far dan abu talib idan an kashe shi sai abdullahi dan rabah bayan sun yi bankwana sun tafi kwatsam wato ainihin sun isa zuwa ga dab da abokan gabansu sai suka riski adadin abokan gabansu ya kai dubu ɗari biyu su kuma su dubu ta za a iya karawa sun ninninka su a lokacin sai sahabbai suka zauna suke shawara tsakankaninsu cewar shin su shiga yakin ne ko kuma su aiko wa annabi sallallahu ga abin da suka gana adadin abokan gaba wani umarni zai musu Abla ɗan rawaha lokacin ya ce, Wallah abinda kuke guje wa nan shi kuka bi. Idan tsoron shahada kuke yi ko, to wato ainihin ita kuka fito ne ba, kuma ba muna yaƙi ne da adadi ba. Ma'ana yaƙi, taimakon Allah ne yake shiga cikinsa ba wai adadin yawan musulmai ba. Don haka Abla ɗan rawaha dai zaburar da sahabbai kuma shi a shawararsa ya ga cewar kawai a kusa. Aka shiga wato ainihin yaƙi adadi na musulmai dubu uku adadin kiristocin wannan lokaci su wato ainihin dubu ɗari biyu ana karawa kuwa cikin ƙaddarawar Allah sai aka kashe zaid wato ainihin da annabi sassana ce in an kashe shi to sai ja'far bayan an kashe zaid sai ja'far da abu talib ya ɗauki wato ainihin tutar musulunci ya zama kwamanda a bisa umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam ya riƙe tutar musulunci da kafar dama sai aka sare hannun shi na dama sai riƙe tutar da hannunsa na wato ainihin hagu sai aka sare hannun shi na hagu sai haɗa tutar nan da dulgun wato dungulminsa guda biyu ya riƙe ta ya zamo dai tutar musulunci ba za ta faɗi amma sai aka galaba akan shi aka kashe shi malaman tarihi suka ce an samu tsakanin tsara da suka a gabansa ko a jikinsa sama da hamsin amma dukka a kirjinsa ne ba a bayan shi ba wannan yake nuna fuskanta abokan gaba ya bai juya ba bayan nan sai abla dan rawa ya dauki tuta shi ma bayan an yi gumurzu sosai sai aka kashe shi to anan sahabbai dama annabi sallallahu alaihi iya mutum uku ne yace musu in an kashe wani sai wani an kashe wani sai wani to an kashe du uku sai sahabbai suka fara tattaunawa tsakanin su ya za a yi daga ƙarshe dai sai shawara ta tike akan abawa Khalid dan Al-Walid tuta to shi kuma Khalid ibn Al-Walid tun a jahiliya ma kafin ya musulunta har ya musulunta bai taba zuwa yaƙi ya jagoranci yaƙi an yi nasara a kansu ba daga cikin baiwar da Allah ya masa kenan da haka Khalid dan Al-Walid da ya zama jagoran wannan yaƙi sai ya ga ba yanda za a yi dubu ɗari dubu uku ta yi nasara akan nawa dubu ɗari ba zai taɓa yiwuwa ba in dai galabar wai a kashe ne a lallausa su har su juya ba zai yi ba da haka sai wani salo da tunanin shi wato ya za a iya kubutar da waɗannan mutum dubu uku duk da an kashe wasu tsirari da basu fi goma sha ba a cikin musulmai amma kada alwalin ya ce takuba ma guda bakwai ne suka karya a hannun shi to don haka dai khalid dan alwalin sai ga ya za a iya kubutar da waɗannan da suka rage sahabbai kusan dubu uku dan shine kawai nasara a wannan yaki a samu ma a kubutar da su don haka da dare Khalid dan Alwali sai ya ce waɗanda suke ɓangaren dama waɗanda kafirai suka saba ganin su so su koma ɓangaren hagu waɗanda suke hagu su koma dama waɗanda suke gaba a yaƙi su dawo ba waɗanda suke baya su koma gaba na haka sai ya canza salon wato ainihin tsarin sojojin yaƙi sai zamo da kashe gari ta yi su kafirai sai suka ga mayaƙan kowace kusurwa sai suka ga ba irin waɗanda suke karawa su a kwanakin baya ba sai tsoro ya shiga zukatansu ko kuma daga madina ne aka turo karin kwamandawa da haka karin alwalid ya samu ya zame da sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka koma madina mata ibu suke musu suna sun gudu annabi ya ce masu komawa ne ba masu gudowa ba insha Allah da haka wannan yaki ne haka aka yi shi wato ghazwatu mu'ta wanda an yi shi ne a yanzu haka wani yanki da yake kasan Jordan yau sai kuma daga baya mun yi fara bayani akan gabar da malaye mata matashiya da cewa al-fathul a'za wato bude mafi girma da shine fathu makka shi ma ya biyo bayan warware alƙawarin da qurayshawa suka yi ne dan haka annabi sallallahu ya dauke himmar zai je yaƙe su wato a karya lagun su anan annabi sallallahu yayi addu'a na Allah ya batar da idanuwan kafirai kar su samu labarin zuwa su sai dai su gan shi kwatsa kuma ya ɓoye wa sahabbai ya musu umarnin su ɓoye amma duk da haka sai aka samu ɗaya cikin sahabbai hatib ibn abi balta'a wanda sahabi ne mai daraja mai girma amma zamiya ta same shi sai ya rubutu ya aika wa mutanen makka cewa ga muhammad ya tunkaro kusan tayi annabi sallallahu sai Allah ya sanar da shi ta hanyar wahayi shi ga abin da hatib annabi nan take ya tashi da Ali da Azubair da Al-Miqdad yace su je guri kaza da ake ce da shi Rawdatu Khar za su samu wata mata akan raƙuminta su ce mata ta bada takardar da take wajenta Ali radiyallahu anhu da shi da su Al-Miqdad da su Azubair suka tada abin hawan su raƙumin su suka zaburar da su suna isa ko wannan guri Rawdatu Khar sai suka samu mata akan raƙuminta suka ce ba mu takardar da take tare da ita ta ce mamaye kitab babu kowace takarda tare da ni suka ce ko ki bayar ko mu bincika mu duba da kanmu cikin wato ainihin kitsanta sai ta ɗauko takarda da aka kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga abin da yake cikin takarda na sanar da wato ainihin leƙen asiri dai gaba ga kafirai kurai shawa annabi sallallahu ya ce me haka kuma ya hatu ya ce ya rasulullah kada kai mun gaugawa wallahi ban yi haka dan kafirci ko dan ridda ba ma'ana ban kyamaci addini na da haka sai dai ni mutumi ne da ba ni da ƴan uwa a makka waɗanda za su kare dangina sabanin sauran sahabbai suna da ƴan uwan da za su kare musu dangi sai ta hanyar salon da su nake kamar ƴan uwana ma za su samu kariya annabi ya ce magana da ya faɗa ya gaskiya amma umar yana wajen ya ce ya rasulullah gaban na sare kan wannan munafiki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haba ya umar ya sanar da kai tsammani Allah ya tsankayi waɗanda suka ji yakin badar ya ce da su ku aikata abin da kuka so na gafarta muku hatib kuma ya ji yakin badar ma'ana duk da ya aikata babban abu to yana da wani alkhairi kuma babba to kun ga haka musulunci yake abin da ya aikata babba ne amma kuma a baya yana da wani mai babban abu kaga kenan ga alkhairi ga mai ga shari to kada ka manta da mai da alkhairinsa na baya za ka nan sassalam dai bai bari ba an wato ainihin kashe hawa daga nan nan sassalam ya shuɗe ya sa har zuwa makka dab da shiga makansa nan sallam wannan wannan abu sufiyan ya zo wajensa ya musulunta ya musulunta babba nan sallam al-abbas sai ce da nan sallam ya rasulullah abu sufiyan mutum ne mai son girma a bashi girma amar wani abu da zai ji daɗi kuma yana da kyau saboda su ne manyan makka in ka je ka kaskantar da su ta za su ji kun ga ba musulmi ba za su ji daɗi ba musuluncin ma sai su ji shi wani iri amma idan mutum ya musulunta sai zamo an bar shi da girmansa an bar shi da matsayinsa da yake kai idan shi mai anguwa ne musulunta to kada a kwace wannan matsayin a bar shi a matsayinsa na mai na mai anguwa amma ka ce ya dawo yara mai anguwa to zai rinda ko ya ke musulunta na haka tun da yana da daraja da matsayi su ne manya wato ainihin makka da ya musulunta sai annabi sallallahu alaihi ya ce daga cikin adalci da zamu masa da girmamawa shine zamu shigo makka kuma da ƙarfi zamu shigo ta da rindinar mu amma duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ko to fa huwa amin kar a kula shi sanan duk wanda ya ajiye takwabin sa kar a kula shi sanan duk wanda ya shiga masallaci shi ma kada amin a kula shi yau da zamu tashi kuma a gaban da mala yake cewa wa qala abu sufyan wato abu hurairah yake cewa aqbala rasulullah sallallahu alaihi wasallam makka annabi sallallahu alaihi wasallama ya fuskanto ya shiga wato ainihin makka fab'atha az-zubair ala ihdal mujannabataini ko mujannibitaini wato sai annabi sallallahu ya tura wato ainihin az-zubair a bisa gefen makka na wato ainihin guda ɗaya wato malamai suka ce shine gefen makka na hagu kamar yadda ya zo a wani hadisi wa ba'atha khalid ibn al-walid ala mujinnabati al-ukhra sai kuma ya sanya khalid ibn al-walid a bisa gefe na wato ainihin daban wanda shine gefen dama sai zama az-zubair yana ta hagu din makka afwan shi kuma wannan khalid ibn al-walid yana ta wato ainihin dama din makka
ina jin zafi fa ko yaka wa ba'atha aba ubayda ibn al-jarrah ala al-jisr sai kuma wato ainihin annabi sallallahu ya sanya abu ubayda ibn al-jarrah ya kasance wato ainihin a tsakiya a gaba kenan wa akhadhu batn al-wadi sai kuma su wato ainihin suka annabi sallallahu suka wato ainihin fuskanci cikin kwarin makka suka tasu shiga ta nan wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi katibati sana annabi ya kasance yana cikin rundunarsa cikin sahabbansa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi anan sai annabi sallallahu alaihi da sahabban shi ko da Abu Huraira ya Aba Huraira ya kai Abu Huraira fa qultu labbaika rasulullahi wa sa'dai sai wato ainihin Abu Huraira ya amsa annabi sallallahu alaihi fa qala sai annabi ya ce ihtif li bil ansar je kaga tattaro min mutanen Madina kadai wala ya'tini illa ansari kada uwa zo wajena in ba mutumin wato ainihin Madina ba fahataftu bihim abu hurere ya ce sai na wato ainihin tattara su faja'u sai wato ainihin suka zo su fa'atafu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mutanen madina da suka zo sai suka kewaye annabi sallallahu alaihi wasallam faqala annabi sai shi nan zai nuna musu wani abu ne cewa an kore ni a garinmu makka an bani mi kun ba ne masauki a wato ainihin madina to yanzu ga shi na dawo mai maka ku zo ku ga wani abu sai annabi ya ce a tarauna ila au bashi ƙuraishin wa atba'in shin kun ga abokan ƙawancen ƙuraishawa da ƙananan ƙabilunsu da ma mabiyansu duk kun gansu wato nan ƙuraishawa shiri suka yi na yakan annabi sallallahu alaihi wasallam matukar ya shigo makka sai dai maimakon manya-manyan su su zo su shiga yakin sai suka tattara ƙananan ƙabilu da sauran waɗanda suke da ƙawance da su sai suka ce su za su fara yakin ta yadda idan sun yi galaba sai suka ce za su yi musharaka da su a ganima idan an yi galaba a kansu to waɗancan aka kashe suka ce sai su sallama wa al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da yace sai ai an gane kun ga sun turo wawaye ko su kuma sun makale to haka ko da yanzu kasashen kafirai manya haka suke yi idan yaƙi ya tashi ba sojojin su suke turawa ba a cikin ku za su sponsorin din wasu sai su su yaƙi waɗannan kun ga shikenan su kuma suna can kamar dai duk abin da yake faruwa na sha faɗa muku a Iraki idan amerika za ta kai hari sai ta kai shi cikin iraki ta ce tana kashe mai yan iraniyawa suna fada da iran ita ma iran in ta tashi sai ta kai shi cikin iraki sai ta ce tana rama abin da mai amerika ta mata haka ake ta yi haka suka yi wa siriya suka mai da ita kwata isra'il sai ta kai hari da ƙarshe akwai lokacin da wannan sarkin da shugaban da ya gudu bashar al-assad din nan ya kashe mutane da yawa sai amerika wai za ta rama sai ta kai masa hari duk kuma a cikin wace ƙasa cikin syria to haka suke tun dama haka ne sai su tura wawaye a kashe su su kuma suna can akwai madamin sheik mashur bin hassan ali salman allah ƙara mishi lafiya ya ce har yaƙi da aka yi a iraki ya ce bincike ya nuna cewar sojojin amerika da aka turo su suka yaƙi a iraki waɗanda asalinsu 'yan iraki ne ko larabawa ne ba sa kuskura su turo amerikawa sai dai su zama generalat manya-manyan sojojin amma ƙananan sai an samu wanda aka samu wani babansa ne ko ɗan uwansa ya tafi da shi amerika aka ba shi nationality ya zama ɗan ƙasa ko ya shiga aikin soja to an tashi irinsu irinsu su ake dawo da su ƙasan a ce su yaƙi su kuma kwamandodin daga can suna ba da umarni ya kamata musulmai su mi su farka wallah to don haka dai sun maƙala biya dai annabi sai haka da hannun shi ya ɗora hannun dama akan na hagu alal ihdahuma alal ukhra ya ɗola ɗaya akan ɗaya ya ce uhsuduhum hasdan ku girbe su girbewa goban kuka zo kuka ga za su yaƙe ku kawai ku kakkashe su ji annabi sallallahu alaihi wasallam hatta tuwafuni bi safa sai kun haɗu da ni a safa ma'ana gobe in za ku wuce waɗannan sojojin da ƙuraishawa suka tara su suka tare ku ko da niyyar yaƙon ku to kumi ku yaƙe su za mu ji kuma makka baya halasta a yaƙi a cikin ta haka Allah ya mata wannan alfarma amma Allah ya ɗaga wa annabi sallallahu kafa a wannan lokaci an ba shi shi iya shi wannan damar fantalaqna abu rere ce sai muka tafi fa ma yasha ahadun minna an yaqtula minhum illa sha yace wallahi ba wani cikin mu wanda in ya so ya kashe mutum ba ce ya kashe shi kuma haka Allah ya ba musulmai nasara wa ma ahadun minhum wajjahu ila wajjaha ilaina shay'an ba wanda kuma iya wato jefo mana wani abu ma'ana Allah ya sakkara musu su sun iya me kankashe duk wanda ya sha gaban su wa rukizat ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hujun inda masjid al fath to anan sai aka kafa tutar annabi sallallahu a wani waje da ake ce da shi al hujun wato a wajen masallacin da ake ce da shi masjid al fath thumma nahada rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya miƙe والمهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وحوله سيغا متانا مكة دا مدينة دا كما واتو أينهن wannan suna gaba gare shi da bayan shi hatta dakhala almasjid har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga masallaci fa aqbala ila alhajar alaswad fastalamahu annabi sai ya je zuwa ga hajar alaswad ya sambace shi wannan hajar alaswad din wanda suka je maka duk sun san shi ko bakin dutse fari ne da sabon mutane ne mai da shi baki an gane malamai sun ce dutse ne daga aljanna kenan sako yana canza duniyar nan haka ne sako sharri ne da shi Allah ya tsare mu sun maqafa bil bait wa fi yadihi qaus annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dawafi a ka'aba a hannun shi akwai mashi wa haula al bait wa alai wa haula al bait wa alaihi 360 sanama wato kewaye da ɗakin kaba kuma lokacin ko akwai gumaka 360 gumaka 300 amma an tambaye ku gumakan su waye shehunai irin nasu na da duk wani shehu da ya mutu babban shugaba da mai matsayi da darada sai a yi mutum mutuminsu a kafa to da haka shirka ta yadu mu ma yanzu babban abin da ya janyo shirka shine wannan hotuna na mutum mutumi da hotuna mu yanzu masu rai wannan su shehu in yasu da tijanda ba a hotonsu ba da duniya ta zauna lafiya amma yanzu za ka ga mutum ɗazu kamar da na ga wani rigarsa ta sama shehu in yasi ta cikin ma shehu in yasi kaga shi kwata-kwata rigarsa ba za ta yi sallah ba da ta sama ne ya ce in sallah ta kama shi sai ya shiri sai da ta ciki to ta cikin ma tambarin inyasi daga ƙarshe sai da su maka sallaya mai hoton inyasi da haka waɗannan mutum-mutumi da waɗannan hotuna sharri ne mutum ya iya ƙoƙarinsa ya mi ya taƙaita musamman in shi babban malami ne kuma abin koyi ne jagora ne kar ya zamo dushigensa da fitansa sai ya tsaya an ɗauke shi a hoto duk murmushinsa duk rigar da ya sa sabuwa ya ce sai an mara hoto domin hoto bai haifar da komi ba a wannan al'umma sai mi sai sharri mutane yanzu sun dawo bautawa hotuna to annabi sassanin ya samu gumaka 360 kewaye da kaba dukkan gumakan shegunai kamar yadda kuma kun sani kuma na taɓa faɗa mana da waddan da suwa'an da ya rusa da ya uka da nasara da mutanen annabi nuhu suka ce la tazarunna alihatakum wala tazarunna waddan wala suwa'an wala ya rusa wa ya uka wa nasara abla abbas ya ce waɗannan fa mutanen kirki ne sunayen mutanen kirki ne da suka mutu sai abokansu suka ji damuwar mutuwansu da takaici sai suka ce to wani irin abu zami domin tunawa da su sai shi ɗaya musu wayin sai mutum mutumi sai suka yi mutum mutuminsu suka kafa su a majalisinsu gunda suke zama ablada abbas ya ce ba su bauta musu ba sai suka mutu abokansu nan sai 'ya'yansu suka zo to 'ya'yansu san abokan iyayensu ne sai ba su bauta musu ba da suka mutu jikoki suka zo ilimi ya bar al'ummar jabla dan abbas kenan jahilci ya zo sai shi ɗaya zo yawa jikokin nan wahayi cewar waɗannan su ne waɗanda iyayenku suke bautawa daga nan sai suka dukufa suke bauta musu har annabi nuhu yana musu wa'azin cewa su bauta Allah shi kadai su kuma suna cewa mutanen su kada ku bar bautar da yahuza da yauka da nasara su ne allolin kenan kun ga mutum mutumi da hotuna ya haifar da me da sharri shi yasa malamai suke cewa a yi shi lokacin larura gwargwadon mai larura bayan mutum ya buɗe ɗa ba amma nan hoton su shehu in yasin ba abin da ya haifar sai shari faja'ala ya ta'ana habil qaus sai annabi ya kasance yana sunkutan wato ainihin tsikatar wato ainihin waɗannan gumaka da wannan mashi da yake hannun shi waye kur yana cewa ja al gaskiya ta zo musulunci da alqur'ani wa zahaqal batil shirka da kafirci ta tafi ta kare innal batila kana zahuqa dama ita me ƙarya ramin ta ƙurarre ne ma'ana bata mi bata fure ko fure take bata aya ko ja alhaqu gaskiya ta zo wa ma yubdi'ul batil ba abin da ya rage wa ƙarya na bijiran ta wa ma yu'id sannan ba za ta dawo ba wal asnamu tatasaqatu ala wujuhiha sai ga gumakan kuma suna ta faduwa kenan duk waɗannan in su kafaran masu hankali ne sai su kuka akan abin da suka yi da na bautawa abinda baya iya amfanar da kansa ko ya cutar da me da kansa ga gumaka 360 a kewaye da Ka'aba an shigo makkan da ƙarfi kuma ba su iya tarewa ba ko an zo ana karya su kuma ba za su iya mi tarewa ba shi kuma dan adam da haukarsa da ya ce wannan din su ne za su mi za su ba shi kariya to taya abin da mi ba zai iya ba wa kansa amfani ko cutarwa ba mutum ya rike shi to haka muke cewa waɗannan hoton shehunan inyasin da yanzu za ka ɗauki leta ka nemi hoton inyasin ka kyasta marota zai iya hana kansa ba zai iya ba to ya kuma mutum zai rataye hoton inyasin kuma ya ce maganin miyagu shi ma ba zai iya tarewa kansa wata muguntar banza a masa hoton wallahi haka wani ya ce mun na gan shi da hoton inyasin ce wannan fa ya ce maganin miyagu ne to shi ma ba zai iya tarewa kansa muguntar ba don haka waɗannan dukkan nau'ika ne na shirka sannan ya kuwa uwa musulmai mu sani bautawa wani Allah bautawa shehunai bautawa annaba bautawa koma waye sunansa shirka inda ba Allah ba shirka kuma shine zunubi mafi girma wanda duk annaba in sun zo sai sun gargaɗi mutanensu da cewa kada su tarayya da Allah kada su shirka da shi ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله wajtanibu tagut duk annaba in sun zo da'awar su shine ku bautawa Allah ku nisanci bautawa wani Allah sune tagutai sannan saboda mai shirka malamai sun ce zunubi ne mafi hatsari yana gusar da amincin al'umma in shirka ta yawaita to ba za a samu aminci ba alladina amanu wa lam yalbisu imanan bi zulmin ulaika lahumul amn aminci yana samuwa ne karkashin inuwa na na tauhidi sannan shirka tana rusa ayyukan bawa gaba daya Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk Annabi fa ake fada hashahu an yushrik annabi da ɗaya ba zai taɓa shirka ba amma Allah sai ya ce wallahi mun yi wahayi gare ka mun yi wahayi ga waɗanda suke kafin kai da za ka yi shirka da ayyukanka duk sun rushe kenan mutum ya je ya sallah ya aikin hajji ya kaza inda yana bauta wa shehu duk aikinsa yana rushewa ne gashi masu bautar shehu nan in ka daina matsan gwada an gwadan kawo sun cika ta fal ba sa sallah kuma shehu ya dauke musu sai an je lahira ai akwai lahira ko tayyib annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kakkare me gumaka da suke kewaye da ka'aba kenan kuma wannan zamu fa'idanta cewa in ka samu daman canja barna da hannunka shine zaka yi marwa aminkum mukan falyughayyirhu biyadi da wanda zai iya canja barna da hannu to baki ba zai fara aiki ba sai hannu yayi me ya gagara in hannu ya gagara shine mai baki zai yi idan baki ya gagara shine zuciya mai za ta idan zuciya ba ta ba hannu bai ba baki bai ba zuciya ba ta ba annabi ya ce zalika adaful iman wannan imaninsa da rauni kenan babu alamar imani wa kana tawafu ala rahilati sana annabi da ya tashi tawafi yayi shi akan abin hawansa walam yakun muhriman yawma id saboda a wannan lokaci bai da ihrami wato na umara ko hajji faktasara ala tawaf annabi sai ya takaita a bisa tawafi kawai falamma akmalahu da annabi ya gama da'a usman bin talha sai annabi ya kira usman talha fa akhadha minhu miftah al-ka'ba sai ya karbi mi mabudin ka'ba fa amara biha ya umani fa futihat sai wato an yi aka bude fadakhalaha sai annabi ya shiga fara'a fiha suwar sai annabi ya ga hotuna wa ra'a fiha suratu ibrahim wa isma'il yastaqsimani bil azlam sai daga daga cikin zanen hotuna da aka yi wai sun yi hoton zanen annabi ibrahim da annabi isma'il wai suna mi suna canfi da da kibau da kibiya fa qala annabi ya ce qatalahumullah Allah ya tsine musu wallahi in istaqsama biha qad da dai annabi ibrahim da isma'il ba su taba mi canfi da kibiya ba kun san da suna yi a jahiliyarsu to don haka kenan nan ma sai ku fa'idanta kenan wannan hidimar hoto na shehuna da malamai da waye hidima ce ta kafirai da mushrikai tun da duk mutanensu na kirki in sun yi suna hotunansu suna mutum mutuminsu annabi ya ce a wani hadisin ma idan mutanen kirki sun mutu sai suna gina gurin bauta akan kaburburansu haka annabi sallallahu ya faɗa don haka duk waɗannan abubuwa ne da ya kamata ahlus sunna su guje su an gane mutum ya takaita kar ka zama ahlus sunna duk yanda ka shiga a duniya sai kai hoto kar ka zama kana abubuwan ka ya zama kana da sir abubuwan koyi kullum baitin hallaka sirrun inda Allah la ya'lamuhu ko la ya'lamuha illa Allah yana burge ni shin kana da wani abu koyi da ba wanda ya sani sai Allah ko kuma da zaka tafi umara kai selfie ga mu a hanyar umara kaje kana dawafi ga mu muna dawafi kana addu'a ga muna wa Najeriya addu'a baka da sirru tsakaninka da ubangiji ya zama kana da wata koyayyar ibada kwanan nan na ji wannan rijiyar lemo yana faɗa daga cikin magabata akwai wanda yana ko kiyamun lail ne ko karatun qur'ani yake yana kuka da ya ji wani zai ji shi sai nuna ba haka yake ba sai dawo hayyacinsa ba ya so wani ya gane haka magabata suke in sun yi aikin kwarai mai suke ɓoye shi mun mun yi aikin kwarai mai muke bayyana shi Allah ya shirya mu wa khataba yawm al-fath bi makkah a ranar da aka yi fathu makkah annabi yayi khutba fa kabbara salatan annabi yayi kabbara sau uku thumma qala sai annabi yace la ilaha illa allah wahda wato tsarki wato babu abun bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai sadaqa wa'da Allah ya alƙaw ya cika alƙawarin shi wa nasara abda ya taimaki bawan shi wa zamal ahzaba wahda shi kadai kuma yami ya wato ainihin karya rindunan nan ألا إن كل مأسرة كانت في الجاهلية تذكر أو تدعى من دم ومال تحت قدمي هاتين نبي يقول دو أبن دا أكي رويتوا أكي فدانا الأمر الجاهلية نجني ko dukiya to yana ƙasa na yanzu an take shi idan da akwai wani jini da kake bi sai ka sai ka saka ana sai ka buka du yanzu na take shi idan da akwai wata dukiya ta riba da wato ainihin kake bi har yanzu kake neman ta na take ta babu ita illa ma kana min siqayatil hajj sai fa abin da ya kasance na shayar da masu aikin haji wa sidanatal bait da kuma rufe dakin Ka'aba yi masa rigan nan shi kan yana nan mutane su ci gaba dai saboda aiki ne na alkhairi ala sai annabi ya ce inna diyatal khata wato ku saurara lalle diya ta kuskure wanda ya kashe wani da kuskure shibhul amd wanda ke kama da gangan kama kana bis sauti wal asa wanda yake kasancewa da bulala wani ya ma laifi ka shirga mar bulala ba da niyyar ka kashe shi ba sai ya mutu ko kuma ka wato ani wal asa da sanda ko kuma ka za kana so ka doke wani ba da niyya ba sai kai ga mutuwa mi'atun min al ibli to mutum zai bada raƙuma guda na guda ɗari min ha arba'u na fi butoni ha auladu ha ciki za a samu arba'in masu ciki wannan shi ne diya raƙuma na ɗari yanzu nawa ce diyar a sama ga ta nan ko ba ku rubuta ba ba rubuta ba diya da yawa da kuma ana biya da wallahi an samu sauki da bayan da za a yi mutum direba daga lagos ya kawo fasinja kano bai bacci ba a ƙara mallodi ya ƙara juyawa lagos so da in ya kashe mutane zai biya mi zai biya diya amma haka suke ba su da isasshen bacci kawai sai su ta tafiya da mutane nan direba nan daga bauchi ya ɗebo mutane mashigar azare kafin fgc ina bayansa da mota ana tafiya an ga mutum yana ta sauka gema daga ƙarshen na dage na zo na wuce shi in ga bacci yake duk mutane suna cikin mota mota homa mai mutane kusan ashirin direba yana gyangyaɗi so da ba diya in ya kashe tsautsayi ne kawai kasashen da suka ci gaba kafin ai maganar komi in kai kisa sai sai an yi zancen mi kafin komi kafin hakuri ma tukun kenan kafin ka bada hakuri mu yanzu cikin ganganci da gangan ma mutum zai zo ya banke mutane kuma shi kenan magana in wani a gidan ya ce bai yafe ba a bayar sai a ce shi ma bai wuce abin ya same shi ba kaga daga na an fara karya masa kuma addini ne ya faɗa ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه سيتي وديه مسلمه bayan ya an taba kuma zai biya diya to amma mu kun ga an ajiye musulunci a gefe thumma dakhala rasulullah sallallahu alaihi wasallam dara ummi hani'in bintu binti abi talib sai annabi ya shiga gidan wato ainihin yar baffan shi ita ce ummu hani faghtasala annabi ya wanka wa salla thamaniya rak'at fi baitiha annabi ya sallashi rak'a takwas a gidanta wa kana duha lokacin kuma hantsi ne da wannan wasu malamai suke cewa sallan walaha mafi adadin ta mafi yawa shine rak'a takwas saboda annabi sallallahu alaihi wasallam gashi ya shiga yayi mi rak'a takwas a gidan ummu hali wa kana duha wato lokacin kuma da hantsi ne su malamai suka ce ya tsallake raka ne raka takwas amma dai zance mafi inganci shine raka takwas shine mafi tsayi na sallan mai walaha wa jarat ummu hani'in hamawaini laha ummu hani ta bada mafaka a sirkanta biyu fa qala rasulullah sallallahu sai annabi ya ce qad ajarna man ajarti ya ummu hani annabi ya ce duk wanda kika bashi mafaka mun bashi ya ummu hani ma'ana ba za a kula su ba za a taba su ba falamma kana al-ghad da washe gari tai min yawmil fath daga wato ainihin yawmul fath qama rasulullah sallallahu alaihi nasi khatiba annabi sai ya tashi cikin mutane yana kutuba fa hamidallahu wa asna alai ya wato ainihin gode wa Allah ya yabe shi wa majjada ya girmama shi bima huwa ahlu da abin da ahalin sa ne thumma qala sai annabi ya ce ayyuhan nas ya ku mutane inna allaha harrama makkah yawma khalaqa as-samawati wal ard Allah ya alfarmantar da makka wato ranar da ya halicci samai da kasai fahiya haramun to ita haramtacciya ne bi hurmatin lahi ila yawmil qiyama da alfarma ta ubangiji har ranar alqiyama fala yahillu limri'in baya dacewa ga mutum yu'minu billahi wal yawmil akhir da yayi imani da Allah da yinin karshe an yasfika fiha dama ya zubar da jini a cikin makka inda kai imani da Allah kai imani da ranar karshe kada ka kuskura kai ta'addancin da zai kai ka zubar da jinin wani aina a makka amma ko kun sa akwai wanda suke zuwa daga nan su je makkan kuma sane ne zai kai su takanar ta kano ba suke bi sane wallah wani balarabe yana dawafi ya sa kudinsa lalitarsa a waje wani ya ga lalitarsa ya sa abin yanka zai yanke farin mutum ne fata ba karfi kawai ya yanke shi yana dawafi sai ga jini ya dawo su ka je maka dawafi ɗakin Allah yana yanka lalitar mutane wasu kuma suna tafiya ta kanas ta Kano su je zina suke zuwa yi lokacin aikin hajji kuma alhajayen mutum ya yi kwana arba'in ba matarsa a kusa wani ba zai iya ɗauka ba na haka ga sunan sai suna yawo da kayan bacci a titunan makka to ga mutum ya yi kwana arba'in ba iyalansa ga kuma mata suna da kayan bacci da daddare a anguwanninsu musamman hausawanmu da suke akwai ƙazanta wa mai yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziqu min azabin alim ko iya makka ce in kai niyyar sharri daga nan kafin ka je ma Allah ya ce sai na ɗanɗana maka azaba ina kuma mutum ya je ya aiwatar shi a can akwai mutanenmu da suke zuwa su yi ta'asa in kana zama da hausa ana faɗa ma ta'asa sai an nuna ma wani a ciyayi wa ƙanwarsa ciki a makka wasu su tafi su je suna haɗa kayan da zai bugar da mutane Allah zai shirya da mutu kun ji tun ranar da Allah halicci sammai da ƙasai Allah ya sa ta zama mai alfarma mai haramci baya dacewa a zubar da jini ciki aw ya abu da biha shajara ko mutum ya je ya yanke bishiya a cikin harami fa in ahadun tarakhasa li qitali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idan wani yace to ai ga annabi yayi faƙulu sai ku ce inna Allah azina li rasulihi wa lam ya'zan lakum Allah ya izini ga annabin shi shi kuma bai muku izini ba wa inna ma hallat li sa'atan min nahar annabi yace ku ce masa ni ma wani dan lokaci ne ayini aka halasta min ita shine da ya shigo ta yayi umarni duk wanda ya tare musu hanya ƴan Madinan nan su su girbe shi girbewa shi ma iya wannan lokacin ne wa kad adat hurmatuha al yau annabi yace yau kuma haramcinta ya dawo ka hurmatiha bil ams kamar yadda alfarmarta take jiya falyuballighi shahidul ghaib wanda ya halasta wannan abin da na faɗa to isar wanda bai samu zuwa ba kenan makka mai alfarma ce ba so mutum ya je ya ta'addanci ko ya barna a ina a makka amma mu yanzu wani sai ya sa amad dungulmi ana saboda ya je yana nuna wa mahajjata wai fararen da su taimake shi bara ga iya mu da suka je maka ai duk haka ne yake faruwa ko wani kuma ya dunkule hannunsa a rigar kaza ta ma ba shi da hannu kuma yana da shi wallahi dungulmin ƙarya ne a ba jama'a mutum ya zama yana da izzatun nafs ko yana da izza ta rai falamma fataha Allahu makkata ala rasulihi sallallahu alaihi wa sallam yayin da Allah ya bude wa annabi sallallahu alaihi wa sallam na makka wa hiya baladuhu wa watanuhu garin sa ne kuma annabi ya bar makka yanzu ya dawo ta ya bude ta da ƙarfi qala al ansar to fa nan mutanen Madina sai tsoro ya kama su fi ma bainahum suke cewa tsakankanin su atarawna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam iz fataha Allahu alaihi ardahu wa baladahu an yuqima biha shin kuna ga yanzu tunda Allah ya yi wa annabi budin garin sa da kasar sa shin zai iya zama ya zauna ba zai koma gare mu ba wa yad'u ala safa rafi'an yadayhi suna wannan magana ne lokacin annabi yana dutsen safa ya daga hannu yana addu'a falamma faraga min du'a'i da annabi ya gama addu'a sai Allah ya sanar da shi kala sai ya ce ma za qultu ya ku ƴan Madina me kuke cewa kalu suka ce la shay ya rasulullah ba mu ce komai ba falam yazal bihim hatta akhbaruhu bai gushe ba yana tambayan su har sai da suka faɗa mishi ga abin da suke faɗa suna tunanin ko tun da yanzu yana ga yayi fatu makka musulunci yayi karfi yanzu ba wanda ya isa nuna masa yatsa ko zai zauna a makka fa qala rasulullah ma'azallah annabi ya ce a'a al mahya mahyakum rayuwa abinku za a yi ta wal mamatu mamatuku mutuwa ma abinku za a yi ta kun ga nan kuma dama annabi sallallahu ya faɗi falalar ansara mutanen madina yake cewa dukkan mutane manyan riguna ne su ƴan madina su ne rigarsa ƴan ciki ma'ana su ne nasa na jiki ya faɗi wannan lokacin da aka samo ganima ya ba wa kowa da wanda ma bai kai a bashi ba annabi ya bashi da yawa sai suke ga su fa suka taimaki annabi suka bashi mafaka suka markaza suka markaza ya akai ba za a ba su ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallah ba dan Allah ya kaddara masa hijira ba da shi yayi fata ya zama dan Madina sannan ya ce da mutanen duniya za su bi wata hanya ɗan Madina su bi wata hanya da hanyar mutanen Madina zai bi to anan sai me sai rarrashe su suka ce sun yarda da kasan da Allah da manzon Allah suka yi ma tadammanatu hadhihi al-ghazwa min al-ahkam mala yace abubuwan da wannan yaki na al-fath al-azam ko fath makka ya kunsa na wato ainihin hukunce-hukunce na farko anna ahlal ahdi idza harabu man hum fi zimmati al-imam wa jiwari wa ahdihi saru harban lahu bidhalik wa lam yabqa bainahum wa bainahu ahdun falau an yubayyitahum fi diyari wato wadanda suke da alkawari da shugaba na zaman lafiya sai suka taba wanda suke cikin kariyar wannan shugaba ko kawance da shi to anan kuma me shugaban zai iya aukan musu wannan kuma shine ya faru a Fathu Makka Annabi sallallahu an taba waɗanda suke da kawance da shi ne da haka ya haifar da mai Fathu Makka na gaba intiqadu ahdi jami'ihim idza radu radu bidhalik wa lam yunkiruhu idan har wasu ne ciki suka warware alƙawarin kuma ba a samu wanda suka yi inkari ba to duk ya shafe su an gane kuwa dan haka tunda nan Quraisha ba su inkari ba ba a samu shugabanninsu sun ce dan me kuka yi haka ba to kamar sun yarda da duka wancan ta'addanci da wanda suke da kawance da su suka yi ne jawazu tabiyatil kufar wa mufaja'atin fi diyarihim idza kanat qad balagathum ad-da'wa halastin a aukan makafurai cikin garuruwan su domin yakan su matukar kira zuwa ga addini ya isa gare su amma baya halasta kuma kawai ka je ka kama mutane da kisa da yaƙi matukar ba ka je ka isa musu da da'awa ba kenan da'awa shine farko ga kowane garin kafirai shi yasa waɗannan lakurawa din idan har addini suke wanda ba addinin suke ba yan ta'adda ne za ta zo ta bayyana kuma kusa ba a cimma mutane haka kawai sai ka kira su zuwa ga addini kuma ma ta yaya za ka fara da'awa da bindiga kawai haka ake addini annabi shekara nawa a makka goma sha uku a cikin shekaru ashirin da uku duk goma sha uku nan bai da takwabin yaƙi da'awa yake da haka in ka fito duk wanda ku riƙe wannan ƙa'ida duk wanda ya fito da'awa ya ɗau bindiga tun farko to ba da'awa zai ba yawa so da musulunci ba da haka ya fara ba da kira ya fara amma kawai ka ɗau bindiga ka nemi bama bamai ka nemi kaza kaza ka ce kawai ka fara da'awa wannan ba sunansa da'awa ba Allah dai ya shiryar da mu jawazu qatlil jasus wa in kana muslima mala yace halassin kashe mai leken asiri ko da musulmi ne mana yanzu kasar ku kuka samu wani yazo yana muku leken asiri a bisa amincin ku to ko da musulmi ne za ku kashe shi wannan shine abin da Imam Malik ya tafi akai ko duk da su Imam Shafi'i da Imam Ahmad da Abu Hanifa suna ga in musulmi ne ba za a kashe shi ba amma da Annabi ya kashe arne jasus amma bai kashewa ba hatib ba أن الكبيرة العظيمة مما دون الشرك قد تكفر بالحسنة الكبيرة ما ليش فائدة تقبل شيني كو كنشي نقبع babban laifi wanda akwai leken asiri wa musulmai da ƙasarsu wanda bai kai shirka girma ba to idan mutum yayi wani aikin alkhairi babba yana iya shafe shi kun ga hatib yayi leken asiri wa musulmai to amma yana da wani alkhairi babba da ya shafe mi wancan aiki wanda shine ya halarci yakin badar جواز دخول مكة بغير إحرام كما دخلها رسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون وفيه خلاف ما لا يشي حلستن شغا واتو عينهم مكة باتالا دا متون ياي حرمين أمرا كو حج با حق حلستن مسلمين شغا ولا خلاف أنه لا يدخلها من أراد الحج أو العمر إلا بإحرام أما دي بابو ساباني شو إن دي متون أيكن حج دي كو أمرا تو دو سيسولا سياي إحرامي نقب أن مكة فتحت عنوة كما ذهب إلى جمهور عن العلم wato abu na gaba shine makka da ƙarfi aka buɗe ta kamar yadda jumhur na ahlul ilmi suka tafi cewa makka ba wai da da ƙarfi ta budu so lokacin kafirai sun tare duk ta'addanci amma da kasha annabi ya taho da rundunar da su kansu kafiran sun ce me Abu Sufyan ya ce wannan rundunar ba ku iyawa da ita kawai anna makka haramaha Allah wa lam yuharrimha an-nas wato makka Allah ne alfarmantar da ita ba mutane ba fa hadha tahrimun shar'iyyun qadariyyun wannan alfarma ta ta haramci nata shari'antacce ne wanda Allah ya kaddara sabaka bihi qaddara qadarullah yawma khalaqa hadha alalam wato kaddara ubangiji ta gabayi shi haka din lokacin da Allah ya halarci wannan duniya thumma azharahu ala lisani khalilihi ibrahim sannan Allah ya bayyana da haka a bisa harshen badadan sa annabi ibrahim wa rasulihi muhammadin salawatullahi wa salamu alaihima wato da kuma annabin sa annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da aminci sabbata a gare su kenan alfarmar Makka da Madina alfarmar Makka afwan ta kasance ne a bisa me wato abinda Allah ya riga ya kaddara kama fi sahihi Muslim annahu sallallahu alaihi wasallam qala kama yadda yazo a sahihi Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa Allahumma inna Ibrahim khalilak harrama Makka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya Allah wato badadanka annabi Ibrahim ya sa Makka ta zama mai alfarma wa inni uharrimul madina nima kuma na sanya madina ta zama mai wannan alfarma din walam yunazi ahadun min ahli alislam fi tahrimi makkah to amma alfarmar makkah ba wanda ya munaza'a ya jayayya a musulunci wa in tanaza'u fi tahrimil madina koda sun yi sabani ko sun yi jayayya akan me alfarma ta wato ainihin madina wasabul maqtu' bihi tahrimuha amma abin da yake yankakke kuma na daidai shine alfarmarta إذ قد صح فيه بضعة وعشرون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مطعن فيها بوجه domin hadisai sama da ashirin sun zo waɗanda babu fuskar da mutum zai soke su na gaba annahu la yasfiku biha damun ba a zubar da jini a makka illa man fa'ala fil harami ma yujibu al had sai dai in wanda shi ma a makkan yayi abinda ya halasta ami ya wadabta a tsaye da masa haddi ma'ana shi ma kashe a makka to wannan kuma ba za a ce ai makka ba a kisa ba shi ma za a mi ba a kashe shi annafsu bin nafs kenan ko fa innahu yuqamu alayhi al-hadd fi al-haram a'a a wannan haramin da ya yi wannan ta'addancin za a bi za a tsaida masa haddi na gaba annahu la yu'dadu biha shajarun shine ba a yanke bishiyanta na gaba gabar gaba kuma tana da muhimmanci ibahatu mut'atin nisa fi hadhihi al-ghazwa a wannan yakin annabi yami ya halasta mutu'a shine mutun ya auri mace na wani dan lokaci a bisa mi wani abu da suka yarjejeniya a tsakanin su na mi na dukiya da zai bata amma ya halasta shi thumma tahrimuha qabla khuruji min makkah bai fita a makka ba sai da ya haramta waqtulifa fi ya haramta ta kenan an halasta ta da farko kuma daga baya aka mi aka haramta ta wannan kuma abu ne sananne a musulunci abu kaza a barku kuna aikatawa daga baya a zo ami haramta muku giya ba haram bace farkon musulunci an ce dai mi Allah da farko yace sharrinta zunubinta yafi alkhairinta daga baya kuma yace in za a zo sallah kar a sha suka daina sha sai bayan isha kafin asuba ta sake mutum kamar yadda yanzu yawancin matasa suke shan kwaya zaka ga matashi da rana lafiyar sa kalau kuma dan kwaya ne me yasa sai da dare zai shata daman sai karfe tare yake tashi a bacci ko goma to kafin ya tashi ta sake shi sai in yana uzurinsa sai ka zaci ba dan kwaya bane kuma dan kwaya ne da an drug za su bashi wannan abun hurawar ana hurawa za a gane dan kwaya ne waqtulifa fil waqti alladhi hurrimat fihi almut'a sannan an yi sabani malamai sai sabani lokacin da aka haramta mutu'a din wasahihu abin da yake ingantacce annaha hurrimat amal fathi a wannan shekara ta fado makka aka haramta li'annahu qad sabata domin ya tabbata fi sahih muslim a sahih muslim anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rakhasa lahum ama awtas fil mut'a thalathan annabi a shekaran da ake ce da ita shekara shekaran awtas wanda suna wani kwari ne a wato ainihin ta'if annabi ya halasta ta kwana uku sun manaha an bayan kwana uku annabi ya ce haramun ne har alkiyama ta tashi wa ama autas huwa amul fathi wannan ama autas din shine shekaran da aka yi mai fathu din na gaba kuma na ƙarshe jawazu ijarat almar'ati wa amani hali rajuli wa rajulaini halasin mace za ta iya mai bawa lamunce ko kuma shine ta bawa mutum kariya mafaka mutum namiji ɗaya ko namiji biyu su zamo ƙarƙashin mi ta ita ta basu wannan mafaka din kamar yadda ummu hane tace sarkanta biyu ta basu aminci annabi sallallahu alaihi ya amintar da su tunda har ta basu ta basu kama ajaza annabi sallallahu alaihi amana ummu hane li ham li hamwaiha kamar yadda annabi sallallahu ya amintar ya tabbatar da mi wato ainihin amincin da ummu hane ta ba sarkantar nan guda biyu wannan sune hukunce hukunce da malai ya tattara a wannan yaƙi na fathu makka kuma insha Allah ta'ala daga yau lakcocinmu na gaba duka za zama suna da alaka da azumi insha Allah saboda ramadan yanzu sauran wata biyu to kuma la'alla karatunmu sati biyu ko uku kafin ramadan zai tsaya to bai wuce la'alla mai zama biyar ko shida ba insha Allah sai zama lectures gaba ɗaya da zami za su zama suna da alaka da abin da ya shafi ramadan muna roƙon Allah ta'ala nuna mana wannan wata da alkhairansa Allah ta'ala ya karfafe mu wajen azumtarsa ya kuma karfafe mu wajen aikata ayyukan alkhairi a cikin sa hakika darussan da zamu insha Allah suna da muhimmanci saboda mu zaburar da kawunan mu akan abin da ya dace mutun ya ya shirye damararsa tun kafin Ramadan ya zo ya cire lalaci da kasala ai magana akan shi hukuncen hukuncen azumin da abin da ya shafi sallah azumi ya kamata ana yin ta shin irin yadda muke yi ne sallar malalata faki-faki bayawa sai mai sai lada mutum kuma ya zo yana shafa cikinsa shi ya yi tarawihi kuma da sallar ishar da tarawihin a minti 25 suka yi ko mutane sun yarda da irin wannan sallar kuma su sun ji suna karanta hadisin annabi sallam da aisha ta ce idan annabi ramadan ya shigo musamman kwanaki goma ta ce ahyal lail yana raya darare me ma'ana yana raya darare tashi yake yana sallah sallar da yake ku ai ka san ba irin wacce muke ba ko da limamanmu mu amma mu mun ji hakan ta mana haka duk insha Allah zamu ji falala na mutum yayi qiyamul layl sannan kullu abin da malaman mu suke ce mana ka ci gajiyar lokaci kafin mi kafin rashin sa da Allah bana muna fatan mu ga Ramadan in Allah so muka gana bana la Allah ba za ka gana mi tu shekara mu sai ka dage da bauta kamar ba za ka ga wata shekara ba in Allah ya karba maka Ramadan zuwa Ramadan Allah yana kanka da abin da ke tsakaninsu sai ka ka dace ka dai kai rayuwa mai daɗi da aka duk mutum yana sa waɗannan a ransa yana sa ikhlasi zai azumi don Allah saboda annabi ya ce duk wanda ya azumi Ramadan don Allah don neman lada yana mai imani wannan duk an gafarta masa kuransa to kuma duk irin waɗannan abubuwa yana da kyau muna maimaita su muna yawan jin su da Allah zai zaburar da mu Allah ta'ala ya sa mu kyakkyawan ƙarshe insha Allah ta'ala anan zamu zamu dakata muna tawassuli da wannan zama ubangiji ta'ala ya gafarta mana zunubanmu baki daya Allah ta'ala ya sanya abubuwan da muke karantawa albarka iyayenmu da malamanmu da yan uwa duka da suka rasu Allah ta'ala ya gafarta musu damuwoyi Allah ya san damuwoyinmu da na yan uwanmu da na abokananmu da na kowa ma duk ya sani Allah ya yi mana اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولمشايخنا ولجميع موتى المسلمين اللهم فرج همنا وهم المهمومين واكشف كربنا وكرب المكروبين واقض الدين عنا وعن المدينين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله بسم الله